يقربون dan kara kaɗan na'am yayi ko وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر Allah ya ce lirrijali mazaje a'udhu billahi min hidarajin bismillahir rahmanir Allah ya ce lirrijali su mazaje نعم al auladu ya'ya wal aqraba'u da yan uwa nasibin suna da rabo mimma taraka al walidani ga abin da mahaifa suka bari suna da rabo ga abin da mahaifa suka bari wal aqrabuna da yan uwa ala matawhuna wanda suka rasu to wayannan duk suna da rabo da ba a ba matan rabo ba a ba yara ƙanana to ji Allah ya ce a sanar da su wayannan duk suna da rabo wali ne sai su ma mace ku nasibin suna da nasu rabon ne ma tarakal walida ne ga abin da iya- uwaye suka bari iyaye wal aqrabuna da makusanta ƴan uwa mimma qalla min ma ga wanda dukiya ya karanta au kasura ko yawa ja'alahu Allahu nasiban kowanne Allah ya sa masa nasibi mabaruran abin da Allah yanka ya ba su makaduwa li taslimi ilaihim abin da za a raba a ba su
نصيبا مفروضا وإذا هدر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا to معروفا ita wannan aya an nasance ta da ayan gabanta نعم shine Allah ya ce wai za hadar al-qismatu duk lokacin da mai raban gado ya zo rabo lilmi rasi da raban gado ulul qurba to a baiwa yan uwa zaura qarabaci ma'abota kusanci mimman layar su wanda ba sa gado wal yatama a baiwa marayu wal masakini da miskinai farzuquhu minu a dan yanka wani abu a basu shiyan qabla qismati kafin gaban rabu tamlikunahu wanda za su mallaka wa innahu ba dan komai ba li sigari saboda kankanta wa haza ita wannan ila wani kaula innahu mansukun an ce an nisance ta wa kila wasu malaman suka ce la a'a ba nisance ta ba walakin ta hawunan nasa sai dai mutane ne suke walakanta ta bi tarke cikin barin haka wa ne a gara ka fa huwa nudubun abin so ne wa ni bin abbas abun abdullahi dan abbas ko wajibin wajibi ne duk malamin da zai zo rabo ya zauna raban gado to yi raban gado ba a yin sa a ɓoye نعم dole sai an kirawo marayu sun zo an kirawo almajirai sun zo yan unguwa sun taru kowa ya zauna to sai a duba kuma dukiyar nawa ne aka yi magana dubu ɗari ne da dubu biyar to sai a tara magada to kudin ku dubu biyar ne da dubu ɗari ne da biyar amma a ciki za mu ɗau dubu uku da yardan ku wayannan wanda suka zauna a matsayin shaida a ɗan ba su sai a canza wannan dubu uku malawa na ga naira ɗari malawa na ga naira hamsin dattijowa ne ga hamsin aka yi haka نعم to dubu ɗari da dubu biyun nan sai a bari za a raba dubu ɗarin sai a sake ajiye biyun wala haɗu na duba gonaye da kuɗin wasu babura duk abin da za a yi kare fice wannan biyun magada sai a raba dubu biyar ɗin su dubu ɗarin su daidai wa daida a ba kowa نعم alƙali kuma da ya raban gado gaskiya ba shi da rabo don alƙali ya ɗauka go ɗaya to ba abin da zai hana shi shiga wuta sai dai magadan sun yafi Allah bai ce a ba mai rabo kwandala ba ko alƙali ne mai rabon ko malami ne to gaskiya ƙur'ani ba su da rabo aikin nan da kai Allah ne zai biya ka Allah ne ya ce a yi kuma Allah aikin Allah ne ka ce na yi to sai Allah ya biya ka idan alƙali ne na zamani gwamnatin da ya ɗora ka to zai biya ka amma wannan aiki ne na Allah ba wanda zai biya ka alƙali a rabon gado ba shi da kwandala ina fata kuna fahimta نعم kai kuma malamin da kai rabon gado ba ka da gado ko na sisi a ciki kwandala ba ka da shi in kai dan Allah ka ba masu rabo rabon su to fa lillahi alhamdu kuma sai ka jira yi biya gurin Allah sai Allah ya daga ma darajanka garin rabon idan ka duba wani ka ƙara masa ka rage wa wani to wannan in ka je lahira sai Allah ya tambaye ka ce Allah ina rabo na sai a ce sai ka ce suwa ne yi ne muka dauna ka rabon muka bashi yanzu kai rabon ka na wuta za a baka ko a rabon ma in dai ka ƙara wani ka rage wani a lahira baka da rabo to wannan da mutanen da idan an kira su rabon gado to gaskiya mutum gudu yake ma ya bar garin ya je wani gari ya koya saboda illar da yake cikin rabon gado to abu ne mai nauyi idan an kira ku ku shirya in kun je ku daina duba wani mai kuɗi ko wane maran kuɗi ko kuma a'a wane mai ƙaramin ƙarfi ko kuma a tajiriwa ne to duk wannan maganan ba ruwan ganin kowa kurin Allah za a duba kuma kafin a yi rabon gado wani zai ce ranka ya ni gidan guri kaza nake so zan mallaka saboda wallahi yana kusa da gun gun sana'a yana kusa da gurin sai ka ce to na ji wanda ya zai ce Allah ta malami kuma gonan hanya kaza za a bani don ma'aikata na yana gurin sai ka ce to idan ka zo rabon gado sai ka fallasa shi ka ce to jama'a wani me kace dazu yace gonan guri kaza da ni da shi ne yace wai gonan guri kaza za a bayi kun ji eh to ba ruwan mu abinda Allah ya tsaga shi za a bashi wani kai gwamna ya kace wai gidan nan na guri kaza yi za a bayi in bai faɗa ba kai sai ka mai ta ka faɗi magana sai ka ce to inda dan Allah za mu raba ba ka da hure sai dai mun yi mu ga abin da Allah ya kaddara to wannan shine tsarin rabon gado ba ruwanka da nauyin kowa ba zaman kowa ake ba kuma ita hukuma zai ta turo ma wakilanta domin ita ma ta zama shaida bayan an yi rabo a ba wannan takarda a ba wannan takarda a ba wannan takarda a doka na alkur'ani to haka Allah yake so kai agun Allah kai ko malamin sai ka sake samun haɓaka da ɗaukaka da daraja gurin Allah
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wani ya kasha wani ya kaba alale ta ma ku ji tsoro ga marayu allazina law taraku da dai za su bar karibu an yi tarku za su kusanci su bar min kalbin wanda suke bayan su ba da bauti bayan mutuwar zuriya tari'a ba kuma ba za ku bar zuriya kanan idan ka zo da bangado Allah ne yake ma ka hede ba ka daina ganin yaran nan kanana ne Allah ya ce kai ma za ka mutu idan kai wa 'ya'yan wani adalci bayan ka bar duniya sai ai wala ka adalci amma kana ga yara ne kanana za ka danne haƙƙin su ka hayince su Allah ya ce to ka ji tsoro abin da kai din na ba zai tsoro a zuriyarka kai ma zuriyarka ba in kana son su darajantu to ka darajanta zuriyar da kai ka tarar to yi ne Allah ya ce zuriya dai ka buɗe kuke jiya tsoro a lema gare biri yayi da tozarta wale ya taɓulla Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi amril yatama daga lamarin marayu wal yatu ilayhim ma yuhibbuna ku ba abin da duk suke so an yafa ala zuriyatihim abin da za a aikata zuriyansu min ba'dihim daga bayan su wal yataqulla na wal yaqulu وليتقوا wal وليقولوا قولا سديدا wal yataqulla ku ji tsoron Allah idan kun zo da bangado wal yaqulu lil maiti ku gaya mamacin nan kaulan magana sadidan takatari sawaban nakatari bi an yi amru an yi tazadaga biduna sulusi ku yi umarni ya sadaka da abin da bai kai sulusi wai da albaki ya bar ragowar liwar sati ga magajin wala ya tarko dan kar a bar zuri'ansa alatan ba su da ko sisi إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين سوء وإندا يأكلون أموال اليتامى kaga jama'a masu cin dukiyar maraya zulman da zalunci shi dukiyar maraya wai ba sai ka ci bane ka cinye a'a idan yanzu aka bar ma dukiyar maraya dubu ɗari yana nan har shekara goma a shekara goma da aka ce yana dukiyan kuma ka ɗau dubu ɗarin ka bayar to ka cinye sai a auna dubu ɗarin wannan lokacin a shekara goma da ya zo me zai saya to ko ajiyewa kai shiru yana ajiye in lokaci ya yi ka bayar ma ka cinye dukiyan dole a dinga juya dukiyan ana sana'a an bari kuma zaka za ta cinye dukiyar dubu ɗari da aka baka dai akalla an zo nema a tar da dubu ɗari uku riba ya hau to wannan dubu ɗari ukun shi ne zai yi daidai da dubu ɗarin shekara goma da ya fice wai ba ma ka ɗauka kai amfani ba dole zai dukiyan kana kasuwanci yana haɓaka in ku ba za ka yi wannan ba to ga aya guda ɗaya a nan karkaran idan an bar ma dubu ɗari ka je ka sai gona ka rubuta date ɗin da ka siya shekara goma ya yi a sai da gonan dubu ɗari uku idan a maraya ne karka sai ginannen gida ba a sayan gida dukiyar maraya a jiya sai fili shi gina ba shi da daraja an riga an gina mai yawa wani ba wannan tsarin yake so ba sai a jiya sai fili ko gun da yake daraja ko gun da baya daraja in dai filin ya yi shekara goma to Allah ya yarda ko kaga abin da na faɗan sai ya linka sau uku nan da ake nufi fili ba zai zama ya mutu ba shi ma gona a ƙauye ba zai mutu ba amma gaskiya musu dabba ko tinkiya to gaskiya ba idan sun yi kyau ta yi kyau in ta bace ba za ka nemi gurbin ka cika da wannan ake siyan abin da ya dace to Allah ya ce da wannan ake kula da gyara haɓaka dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma duk wanda ke cin dukiyar maraya da zalunci inna ma ya'kuluna ba kuma yake ci ba fi buduni ma cikunan su ay malaha ba kuma yake cika cikunan su ba laran wuta ce la'anna yu'lu alaiha da- da wutan ake cika cikunan su ya Allah yake cewa wasa ya sanau na sa'ira da sannu Allah ya ce za mu shigar da su a sa'ira wutan sa'ira naran shadidatin wuta ce mai tsanani ya taharraku na biya Allah ya ce za a kona su a ciki mm, يوصيكم الله في أولادكم mm.
للذكر مثل هذه الأنثيين yusikum Allah Allah Allah yana muku nasiya ya amurkum ya umarce ku bi sha'ana auladikum a sha'anin ƴaƴanku bima yadhkuru da abin da ya ambata muku da zakar minun kun ga namiji to misla hadal unsayaini za a baya rabon mataye guda biyu ai idza itama'ata ma'ahu yayin da suka tare tare da shi falahu nisful mali idan mutum ya mutu ya bar ɗa namiji da ƴaƴa mata biyu to gida biyu za a raba dukiya shine falahu nisfi shi wannan namijin a bayi rabi walahu ma su mata biyun nisfu sai a ba su rabi fa in kana ma huwa idan idan tare da hi wato ƴa mace ce guda ɗaya fala hasulus ta raba dukiyan gida uku shi namijin ya ɗau bi ita ba ta ɗaya walahu a gare shi sulusani yana da sulusani idan farada idan kuma namiji ne kadai ka mutu ka bari to mala ya ce hazzal mala zai zai zai zai zai tare dukiyar duka dama malamai sun faɗa ala waje ikti tare ko bisa ga takaitawa masu cin gadon a maza mutum ai kaga goma ne ɗa yana cin gado ɗan ɗa yana cin gado uba yana cin gado kaka yana cin gado an samu mutum hudu dan uwa shakiki yana cin gado dan uwa li'abdi yana cin gado an samu shida dan dan uwa shakiki yana cin gado dan dan uwa li'abdi yana cin gado to amma sai a kyale su sai mun zo tafsili sai mu kara su da yana cin gado uba yana cin gado da yana cin gado dan da yana cin gado uba yana cin gado kaka yana cin gado hudu dan uwa yana cin gado ka gani bayan dan uwa yana cin gado sannan kuwa dan dan uwa yana cin gado ami yana cin gado dan ami yana cin gado miji yana cin gado wanda ya yanta bararre yana cin gadon bararrensa to wannan shine goma ala sabilil iqtisa a taƙaice wa ala sabilil tafsili amma idan ala sabilil batsi ne to sha biyar ne ɗa yana cin gado ɗan ɗa yana cin gado uba yana cin gado kaka yana cin gado an samu hudu ɗan uwa shaƙiƙi yana cin gado ɗan uwa li abdi yana cin gado ɗan uwa li ummi yana cin gado ɗan ɗan uwa shaƙiƙi yana cin gado ɗan ɗan uwa li abdi yana cin gado ammi shaƙiƙi yana cin gado ammi li'abdi yana cin gado ɗan ammi shaƙiƙi yana cin gado ɗan ammi li'abdi yana cin gado miji yana cin gado wanda ya yanta bararre yana cin gadon bararrensa to in dai ka lissafa ka da sha biyar wannan yi ne ala sabili da basɗi wanda ko ba sa cin gadon daga cikin mazaje ɗa yana cin gado ɗan ɗa yana cin gado amma ɗan ya baya cin gado ɗan ya baya cin gado ɗa- uba yana cin gado kakali addi yana cin gado amma kakali ummi baya cin gado ɗan ɗan uwa shaƙiƙi yana cin gado ɗan ɗan uwa li addi yana cin gado amma ɗan ɗan uwa li ummi baya cin gado ammi shaƙiƙi yana cin gado ammi li abdi yana cin gado amma ammi li ummi baya cin gado dan ammi shaƙiƙi yana cin gado dan ammi li abdi yana cin gado amma dan ammi li ummi baya cin gado kaga mun ware muku dan ya baya cin gado kaka li ummi baya cin gado dan dan uwa li ummi baya cin gado sannan ammi li ummi baya cin gado dan ammi li ummi baya cin gado to biyar dan nan ba sa cin gado dole idan baka san su ba akwai hadari da ba wai gadon ba su waye suke da rabo a gadon su waye ba su da shi kuma sannan mataki mataki ne idan da ɗa to gaskiya uba ba shi da rabo a gado inda ɗa inda ɗa ɗan ɗa ba shi da gado kai ɗa ya tare ɗan ɗa ga jika ga ɗa idan sun haɗu to ɗan ne da gado ba jikan ba sai a gado ɗaya ga uba ga kaka sun haɗu to uban ne da gado ya kore kaka din daga ji an ce kaka zai ci gado da sharaɗin fa sai in ba uba din daga ji an ce jika zai ci gado da sharaɗin ba ɗa al'ibin al'ibini kamar zilatul ibini fi adam al'ibini ɗan ɗa yana matsayin ɗa amma da sharaɗin sai an rasa ɗa aljaddu bi manzilatul abdi fi adam al'abdi kaka yana matsayin uba a inda aka rasa uban to wannan sai ka san su din da yake da ɗa jika bai da gado din da yake da uba kaka bai da gado to sai wayancan kuma guda hida ɗa ɗan uwa shaƙiƙi wanda yake uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ɗan uwa li abbi ɗan uwa wanda yake uban ku ɗaya uwa kowa da nasa bayan su biyu sai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi sai ɗan ɗan uwa ne abdi to yana alhaji abubakar da ya zo kuɗan baya guri ya zo shi ma ya karɓa addu'a Allah kuma ga guri ya samu nan ya zo ka shigo nan Allah ba da nada shaƙiƙi ga ɗan uwa ne abdi ɗan uwa uwar ku ɗaya uban ku ɗaya wannan ɗan uwa ne uwarku ɗaya uba kowa da nasa wannan kuma ɗan ɗan uwanka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya wannan ɗan ɗan uwanka ne uwarku ɗaya uba kowa da nasa an samu hudu sai an mi shaƙiƙi wan ubanka ne da hi da babanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan amili abi wan babanka ne da hi da babanka ubansu ne ɗaya uwa kowa da nasa sai wannan kuma ɗan wan ubanka ne da hi da babanka uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wannan kuma ɗan wan babanka ne da hi da babanka ubansa ɗaya uwa kowa da nasa to a wannan fasalin akwai hajin akwai tsarewa kowa zai tsare wani inda wannan wannan bai da gado inda wannan wannan bai da gado idan kana da ɗan uwanka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ga ɗan uwanka uban ku ɗaya uwa kowa da nasa to a raban gado ɗan uwanka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ya tsare ɗan uwanka wanda kai da yi uban ku ɗaya uwa kowa da nasa idan kana da ɗan uwanka uban ku ɗaya wannan kuma ɗan ɗan uwanka ne uwar ku ɗaya uban ku ɗaya to ɗan uwanka uban ku ɗaya uwa kowa da nasa ya tsare ɗan ɗan uwanka uwar ku ɗaya uban ku ɗaya wannan kuma ɗan ɗan uwanka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya wannan kuma ɗan ɗan uwanka ne ubanku ɗaya uwa kowa da nasa to ɗan ɗan uwarka uwarku ɗaya ubanku ɗaya ya ɗare ɗan ɗan uwanka ubanku ɗaya uwa kowa da nasa wannan kuma wan ubanka ne ɗan ɗan uwanka ne ubanku ɗaya wannan kuma wan ubanka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya to ɗan ɗan uwanka ubanku ɗaya ya ɗare wan ubanka da yi da ubanka uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wannan kuma wan ubanka ne da yi da ubanka uwarku ɗaya ubanku ɗaya wannan kuma wan ubanka ne da yi da babanka ubansa ɗaya uwarsa daban-daban to wan ubanka uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da ubanka ya ɗare wan ubanka ubansa ɗaya da ubanka uwa kowa da nasa wannan kuma wan ubanka ne da yi da ubanka ubansa ɗaya wannan ɗan wan ubanka ne da yi da ubanka uwarsa ɗaya ubansa ɗaya to wannan wan ubanka ubansa ɗaya da yi da ubanka ya tsare ɗan wan ubanka uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da ubanka wannan kuma ɗan wan ubanka ne da yi da ubanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan kuma ɗanwan ubanka ne da yi da ubanka ubansu ɗaya uwa kowa da nasa to ɗanwan ubanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ubanka ya tsare ɗanwan ubanka ubansu ɗaya da ubanka to za mu gaya muku shi a larabci don ku ji akun shaƙiƙi ya jibu akuli abi akuli abi aula min ibnu aku shaƙiƙi ibn aku shaqiqi yajibu ibn aku li abi ibn aku li abi aula min ammi shaqiqi ammi shaqiqi yajibu amu li abi ammi li abi aula min ibn ammi shaqiqi ibn ammi shaqiqi yajibu ibn ammi li abi to wannan shine sai ka san wannan araban gadan ba araban bane wannan ka san su wane yana nan wane bai da gado wane yana nan wane bai da gado in baka san wannan ba ko ka iya rabon ma aikin banza ne sai ka kira wanda bai da rabo ka bashi wanda yake wannan babi ne na sanin su waye masu gado to daga an zo ma da mutane masu gado mutum dubu me matsayinka da mamaci kaza ne zai ce koma nan kai faɗin na saba ka da yi kaza ne koma nan ko mutum dubu ne sai ka ce wayannan ne masu cin gado wayannan ba su da duk tafi kuma tafi sai ka ware to nan gaba ba tukun fa idan baka iya wannan ba ba tukun za a yi gaba ba rabo idan baka san wannan ba ka fada raban to ai ko ka iya raban sai Allah ya kona ka so da mutane ne sun taru waye yake da haƙƙi waye bai da haƙƙi waye cancanta a baiwa waye bai cancanta a bashi ba kurin kai abin da ka sani ka iya rabo to ka iya rabo su wa suka dace da rabo idan kuma su waye suka dace da rabo ka iya baka iya rabo ba nan ma matsala ne to yi ne yasa aka ce duk wanda ya san rabon gado yana da rabin ilimi a addini wani malami aka mai buga sayin bol ya ce hi duk ilimi na duniya ma ya sani ya ce ba wani wanda bai sani ba malamai suka gani ana raɗe-raɗe yara ka sanar da shi aka je kofar gidansa aka je aka gaya malamai suka zo sama da malami sabai suka ce mun ga sayan bon kasa duk ilimi na duniya ka sani yace kwarai ba matsala duk ilimi dai mai sunan ilimi a duniya ku yi nazari ku zo mu zauna mu munazara aka tara malamai gawurtatu wanda ba irin su suka zo suka zauna da suka sa ya gaba aka tambaye yi sai aka ji yi gawo yake sai malaman suka tsorata wai to ta ina za mu fito masa ana nazari ana nazari a ilimi sai a gane cewa ba kamar rabon gado suka ce to a bara masa ta bangaren rabon gado ana tambayan wannan matsala na rabon gado yaya su waye masu rabo su waye ba su da rabo wa zai ci rabo waye ba zai ci ba duk aka wuni akan rabon gado an tabbatar shehu ne suka ce to mun tabbatar ka san rabon gado sai gobe Allah ya kawo waye gari aka zo aka ce to mu tambaye wani ilimi daban aka ce a tambaye bangaren nahwu ya ce ku tsaya wannan ilimin da za ku tambaye ni na yanzu to ban san shi ba a to ai kake ce mana duk ilimi na duniya ka sani yace to wannan yi ne na sanin annabi ya gaya mana duk wanda ya san rabon gado ya san rabin ilimi wanda kuma aka tambaye ya ce bai sani ba ya samu rabin ilimi da wancan da wannan na hada shi ne na san duka nan na da rabi nan na da rabi to kaga yace to ai kaga na san duka to mu je kan aya saboda baki suna garuwa sai ayi addu'a يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين الله يجي يوصيكم الله الله yana muku wasiti fi auladikum dangane da ƴaƴayenku lizzakar kowane namiji kuwa misal hazil unsayin Allah ya ce yana da rabon mace ku guda biyu fa in kunna nisan fawqa sanatayn falahunna thuluthu ma tarak fa in kunna al-auladu idan ƴaƴayen naku nisan fakar mataye ne kadai fauka yi suna ne sama da biyu falahunna sulusa matara sulusa ne za a ba su idan mutum ya rasu aka je rabon gadansa aka ce ne bari aka ce la ƴaƴansa mata biyu to yadda shari'a za ta nuna bayan nan ba uwa babu ba uba ba uba ƴaƴa mata biyu ne eh to shikenan alƙali sai raba dukiyar gida uku wannan yarinya ba ta ɗaya wani yarinya ba ta daya dayan nan da ya ragu dole a nemi yan uwa a ba su in babu aji a zuba shi a baitul mali su yaya mata su lusani za su ci sai aka ce to kuma ya rasu amma yayansa mata ɗari ne to in ma dai ɗarin ne ba za a ƙara musu a wannan ba abin da za a ba mata biyu su za a ba mata dubu ko ɗari ko dubu iyalan ne inda mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata ɗari ma dole a raba dukiyarsa gida uku gida biyu za a ba su kuɗa wannan ɗayan dole a nemi 'yan uwa a ba su in ba 'yan uwa to a zuba yi a baitul mali wannan shi ne ƙa'idar wanda ya rasu ya bar ‘ya'ya mata biyu ina fata kun fahimta don a muku abin mai sauƙi yadda kowa zai gane ya Allah yake cewa wa in kana wahidatun falahan nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma thuluth mimma taraka in kana lahu walad wa in kana wahidatin idan mutum ya mutu ya rasu shi waga ya bar kuɗi sama da miliyan dubu amma da bincike zo sai aka ga ɗaya kaɗai ce a duniya to sai a raba dukiyan daidai half to half sai a raba dukiyan dubu miliyan dubu ne a raba ya gida biyu miliyan ɗari biyar za a ba yar shi kenan ya ƙare rabin dukiyan babanta zai ci akwai yan uwa suna nan akwai to yan uwa sai a duba yanayin nasabar su malami ya duba ya kuke da mamaci shaƙiƙi ne wannan bali abbi ne wannan li ummi ne kai kuma ta ina ko ga ai bincike a gano su to duk yadda aka yi yan uwan su za a baiwa wannan ragowar da ‘yan uwan da ‘yar sun raba daidai ba yadda za a yi tafi su ba yadda za a yi tafi su kuma idan ba ‘yan uwa ba za a ja zuba shi a baitul mali shi malami mai rabon ba ba yi da kwandala dole sai dai a zuba shi a baitul mali dukiya ya zama na al'umman musulmai eh to ai shi ma rabansa daban sai an zo kai inda mace nan gaba za a tadda ware tumuni ai inda mace sai an ware ta muni inda mace mutum ya rasu ya bar yarsa da matarsa imma ɗaya imma mata biyu imma mata uku imma hudu dukiyan gida takwas za a raba idan raba gida takwas mace hudu a cikin takwas za ka ɗauki ɗaya in mace ɗaya ne ɗayan za a ba ta to in mata biyu ne dai ɗayan za a ba su in mata uku ne ma dai ɗayan nan dai na dan ne in mata hudun ma dai ɗayan nan na dan ne saura bakwai ina ya ga nan zo ki da hudu rabin dukiyan babanki uku sai a ba yan uwa an babu a zuba ya baitul mali shine tambayar ka duk da ma karatu bai kai mu ba za mu je kai to wannan da ya rasu ya bar yarsa mace ya bar uwa ya bar uba shi qur'ani yake gaya mana to sai a raba dukiyar wato maimakon a raba gida takwas ba zai rabu a takwas ba a raba dukiyan gida shida sai a ce ina ya gani nan zo ki ɗaure min dukiyan baban ki a ba ta uku sai a ce ina uba sai a ce gayi sai a ce ɗauki biyu sulusul baki ina uwa sai a ce zo ki ɗauki sulusi a matsayin zo ki ɗau sulusi a matsayin sulusi to haka za a raba dukiyar a ba ya uku a ba uba biyu a bai wa uwa ɗaya shi da kenan za a raba kowa ya samu shine wannan da kake faɗa to faɗa ayar kowa ya ji na'am wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad to gaji inda ya bar da haka za a yi wa iyayen shine kowanne in kana lahu walad inda da namiji idan ya ce mace to gida shida idan da ne namiji ya bari ga uwa ga uba ga da to gaskiya wannan uwa da uba dole a ba su sudusi idan kuma yaran suna da yawa mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa maza da mata ga uwa ga uba kuma zan nan a cewa ila yau ga matan aure to dukiya dai ita uwa tana da sudusi uba yana da sudusi matan aure tana da tumuni yara kuma asabai ne to alƙali zai raba dukiya gida ashirin da hudu idan raba dukiya gida ashirin da hudu sai a ce ana neman kaso hidin ashirin da hudu to za a samu hudu sai a ce uwa e zo ki dau hudu a nan ba bambanci uba e zo ka dau hudu da uwa da uba a nan ba bambanci a ba su hurhudu ka gani an ware takwas ashirin da hudu saura sha hida matan aure a ce a raba ashirin da hudu gida takwas sai a bata uku kana raba ashirin da hudu gida takwas uku zai baka to uku ita ce tumuninta in ma ita ɗaya in su biyu ne in su uku ne in su hudu ne to sai a ba su ukun nan dai to sannan idan an waiwaici dukiya sai a ga abin da ya saura za a ga goma ne haka ne ko to sai a ce ‘ya'ya maza ku zo ku kuma a muku lizzakari a junan idan kuma alƙali sai matan suka ce Allah za ta mana mu matan mu biyu ne yaya ka ba mu uku ya za mu raba to sai ka fasa ka ce to yi kenan a mai da ahirin da a mai da ahirin da hudun gida biyu don kuma ku huta ana mai da ahirin da hudu gida biyu sai ka ce ina uba sai ka ce gano zo ka dau takwas ina uwa sai ka ce zo ka dau- zo ki dau takwas ina matan aure guda biyu ga munan zo ku dau shida ko sai ka dau uku shikenan yara ga ahirin nan ku kuma sai ku yi lin zakari a junan ku idan kuma matan auren suka ce Allah ya gata malam mu fa hudu ne Allah ya gata malam mu hudu ne yaya kuma za mu sa to ku hudu ne sai ka yi tunani ka ce lalle kwarai mu hudu ne to tunda ku hudu ne shikenan dole ahirin da hudu sai an buga yi gida hudu don kowa ta samu uku uku sai a buga a yarin da hudun gida hudu ana buga ina uwa ga na zo ki dau shahida ina uba ga na zo ki dau shahida ina matan aure sai su ce ga munan da ka ba su yi da kace ku zo ku dau sha biyu ku hudu ko wace ta dau uku uku shikenan ka fitar da su ina yara ga arba'in ku je ku yi lissa zakari idan suka ce Allah ya ga ta malam mu uku ne sai ka ce to shikenan sai a bari a yarin da hudun farkon sa tunda su uku ne sai a bari a yarin da hudun farko ana bari uba hudu uwa hudu ‘ya'ya goma shikenan mata ku uku kowace ta ɗau ɗaya ɗaya ta wannan muna kan rabo ɗaya idan muka je muka sallawa baki tun da ƙarfe ɗaya yayi ko mu ne mu ji uzurinsa kuma sai mu dawo kan karatun mu alhamdulillah to jama'a za mu yi addu'a iya nan ai su gifar layi sha ɗaya abinda muka yi a kuskure da rayin sani da ƙarancin ilimi Allah kai mana gafara dan alfarman zatin kan aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama Allah ka tsaye da mu akan gaskiya alkhairin da yake cikin watan nan da mu kanmu da jama'a musulmi na duk duniya Allah ka sada mu da shi duk wani shari da muke tsoro da mu kanmu da al'umman duk duniyan nan musulmi Allah ka yayi amin saboda wannan ƙasa ta mu ta Nijeriya ta zauna lafiya fitinan da yake damun al'umma a ƙasar nan Allah ka yaye shi shugabannin da Allah ya ba su riko na ƙasar nan Allah ya ba su ikon adalci wanda ba shiryayyu ba ma Allah ya shirya su mu kuma talaka Allah ya sa mana haƙuri a zuciyarmu amin Allah ka shirya mana gillo da hasada da jin haushin wani ka cika zuciyarmu da imani masu neman ilimi Allah ya ba su ilimi masu kasuwanci Allah ya haɓaka jarinsu masu neman su sauke bayin da ya dame su Allah ka sauke musu masu neman jari Allah ka ba su mai neman rufin asiri Allah ka ba shi wanda yana da niyan aure da 'ya'yansa mata Allah ka hore yadda zai yi amin wanda yake da niyan aure da 'ya'yansa maza Allah ka hore yadda zai yi dukkan mutumin da ya ubangiji yana da kunci na rayuwa wani abu ya dame shi ko wani jinya a rayuwarsa ya kasa samun magani dan darajar karatun da muke Allah ka yaye masa wanda wani bakin ciki ya tsaya masa a zuciyarsa na abokan zama ko na yau da kullum ko harka na iyali to Allah ka yaye masa in dai dan uwanmu ne musulmi a fadin Najeriya Allah ka yaye yanda muke nan aikin Allah duk inda ake irin wannan karatu a ƙasar nan ana yi kuma dan Allah amin to addu'a da muke wa kanmu na alkhairi suna ciki ɗan uwanmu da aminanmu da abokan arzika wanda muke musu addu'o'i na alkhairi ya ubangiji Allah wani yana da niyyar zuwa gun nan Allah ba kawo shi ba to a cikin addu'o'inmu da muke Allah suna ciki mu ma kuma Allah ka shaida muna ciki amin ga alai abubakar ya turo yaron ya zo duk abin da ya ake masa na alkhairi yana ciki kuma Allah ka fidda mu kunyan kuma abubuwan da muke masa na alkhairi Allah ka fidda mu kunya alai ya abubakar Allah ka masa buɗi yadda bamu nema ba yake ce mana alkhairi to Allah kafin ya mana abin da yake nufi Allah ka yi masa zuriyansa kuma Allah ka haɗa kansu harkokinsa kuma Allah ka haɓaka abokan arzuka da kwastomominsa Allah ka sake haɗa kansu arziki kuma hanyoyi Allah ka buɗa masa wannan baki da tun daga Kano ko kawo mana ziyara dan Allah saboda san manzon Allah sallallahu alaihi to Allah ya daga darajar ku dukan shari da kuke tsoro Allah ya kare alkhairi da kuke nema gurin Allah Allah ya bayyana muku Allah ya muku arziki inda kuke da niyyar taimakawa addinin Allah to Allah ya taimake ku mu ma kuma Allah ya taimake mu kuma Allah mu roƙe ka ya ubangiji ka ba mu damuna mai albarka Allah kai mana dauki talauci da al'umma suke ciki Allah ka yaye Allah ka yaye mana bukatunmu da bukatun al'umma Allah ka biya waɗanda suke da niyyar alkhairi su taimakawa addini to Allah ko mun san su ko ba mu san su ba Allah ka taimake su littattafan da ba mu da su muna nema mu taimaka addini Allah ka hore mana su sannan kuma almajiran da suke zuwa mu zauna tare da su abinda za su ci ko mu ci Allah ka dauna nauyi ba tare da mun wahala ba kai mana dan girman zatinka bi sirri fatihatul kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا مهيد يا قديم يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بادي يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا إله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابل يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عزيم يا ولي يا غني يا حميد يا وهاب يا قائم يا سرو يا رقيب يا حبيب يا هيد يا هو يا مجد يا كل يا قادر يا قاهر يا لطيف يا قادر يا قدير يا مهيب يا مميت يا نعيم المولى ويا نعيم النصير يا حبيب يا قريب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا ودود يا جلال والمجيد يا مجيد يا مجيد يا فاعل لما يريد يا قدر يا متعال يا حنان يا منان يا كلام يا رزاق يا كريم يا وارث يا كل يا غفار يا قادر يا تواب يا حبيب يا ذات يا سنة مقدم سنة بر يا ملك يا مقتدر يا باقي يا ذا الجلال والإكرام يا ولي يا كريم يا ظاهر يا باطن يا قدس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن عزيز يا جبار يا متكبر يا كريم يا بارئ يا مصور يا مجيد يا هادي يا صمد يا دام أنت ولي حق الوجود يا سيد كل موجود صلاة تولد في قلبنا الإيمان وشافينا القرآن جلاة نورا نئيما نورا نبرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم da jama'a kafin mu yi magana ga malam Musa ba mu gabatar da shi ba wannan wanda suka zo malami ne shahararre dan karatun da yake na tafsiri falillahi alhamdulillah